بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النربات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن جمعة تقوس دوتا سفر شكرا تدبود دريه الأربعين بير bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 25 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 18 cikin jeren darussa da muke musu taken ladabi da biyayya waɗanda muke yin su daga littafai daban-daban daga wannan aji namu na fasli Sheikh Al-Albani al-Usul daga makarantar Darul Hadisi Salafiya da ke Zaria a Najeriya makarantar Mal Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi za mu yi karatu kamar yadda muka saba daga littafin kitabul adab wallafar al'imamu alhafiz abubakar ibn abi shaiba wanda ya rasu shekara ta 235 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam kafin mu shiga za mu mika ta'aziyya ga 'yan uwanmu musamman ahlus sunna na garin Kano dazu dinnan Allah ya rasuwa wa wani ɗaya daga cikin malamai a 'yan uwa masu da'awa malam Abu Sumayya wanda a masallacin juma'a ya faɗi jiya ma da magariba ya karantar da karatu na tajwidi babban malami ne ma da ta alqur'ani wanda ya tsaya na hidima ma qur'ani Allah ubangiji ya dauki rayuwarsa yau a masallaci ya faɗi kamar wasa kuma ya rasu Allah ubangiji ya gafarta mai Allah ya mai rahama Allah ya ba iyalan shi hakuri da juriya wannan da suna da gaske abubuwa waɗanda yanzu suka zama kusan gama gari mutuwar fuja'a mutuwar mutum ba a san ma mutum bai shirya mata ba dama ba a shiryawa dai amma dai ba a sa rai ba kwata-kwata dama kuma cikin hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam riwaya Imam Tirmidhi manzala sallallahu alaihi yana cewa mautul fuja'a ita mutuwar fuja'a yace wato akhdhatu asifin wa rahmatul lil mu'minin Allah yana amfani da ita ne a matsayin in yi fushi da wani wanda ya ya mishi ganganci kamar da Allah yake cewa falamma asafunan taqamna minhum fa agraqnahum ajma'in wani idan mutum mutumin banza ne ya mutu fuja'a shine akhdatu asifin kamun Allah cikin fushi sai Allah kawai ya wabce mutum nan take ajiya mutu kawai idan kuma mumini ne to rahama ce Allah ya so ya mishi to yi wani bala'i ne zai faru da shi a duniya to Allah bai so ya ga wannan bala'in ba sai Allah kawai ya doke shi lokaci guda hatsarin mota kisa irin wannan faduwa a mutum da irin su Allah ya gafarta musu gaba daya Allah ya sa mu cika da imani za mu tashi inda malam ibnu abi sheba yake cewa a cikin lambar tarjama babi na 36 babu ma ja'a fil akli ma'al majzumi thiqatan billahi wa tawakkulan alayhi babin da ya zo a kan bayani game da mutum ya ci abinci kwano ɗaya da kuturu shi ne almajzum mutum zai yi haka ne don tsabar yadda da Allah da dogaro ga Allah yana ishara ne zuwa ga cewa ai akwai hadisan da suka buskun da cewa a guje ma shi kuturu firra min almajzumi firaraka min alasad ka guje wa kuturu irin gujewar da za ka yi ma ainihin wato zaki to amma kuma sai aka samu a wani hadisi kamar yanzu wannan da za mu ji da wasu hadisai an samu bambanci kuma ba haka ba an yi mu'amala da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci da shi sannan an samu sahabbai ma kamar sayyidina abdullahi dan umar yana cin abinci da da shi to to shine sai za mu ji bayani da a takeice game da yadda ake hada waɗannan hadisai malam yace haddasana yunus ibn muhammad عن مفضل ابن فضالة عن حبيب ابن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد المجزوم فوضعها في القصعة ثم قال كل ثقة بالله وتوكلا عليه malam yace daga Yunus ibn Muhammad ibn Muslim kenan al-Baghdadi wani malami ne ladani abun nan mai karantar da yara muaddibi ne shi kuma yace daga al-Mufaddal ibn Fadala al-Qurashi al-Basri to mu kiyaye wannan Mufaddal ibn Fadala mutum biyu ne masu suna daya shi sa Tirmidhi da ya fitar da wannan hadisin yake cewa wal Mufaddal ibn Fadala shaykhun akhara akharu basariyun wani malami ne daban da wanda ka saba ji shi ma mutumin basara ne ya ce ɗayan kuma ausaku min haza ya fi wannan imani a inganci so da shi sa za ga a shekul albani sai ya raunata wannan hadisin a cikin tarikin da ya ma wannan sayiya daga ifa sai ya raunata shi wancan mai ingancin shine wanda yake riwayar turmizi a can gaba cikin sunan turmizi a cikin kitabul atqima zuwa ga ibnu umar ba zuwa ga jabir dan abdullah wallahu a'lam yace ya kama hannun kuturu ya sanya shi abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadil majzumi ya kama hannun kuturu fawda fil qas'a ya sa a cikin kwano thumma qala yace mishi kul ka ci kawai thiqatan billahi wa tawakkulan alayhi annabi haka ne saboda tsabar dogaro ga Allah da yadda da Allah wato kuturu ne ana zaune ana cin abinci shi sai ya zama ya ƙi sa hannu saboda ya san mutane za su ƙyamaci sa hannunsa ko kuma in ya saka duk za su cire hannunsu isa nabi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda da Allah da kuma tausayin bayin Allah dan ba daidai bane a ce ana cin abinci kana waje kowa ya kici da kai to sai kawai ya kama hannun kuturin sai saka ya ce kai ma ci wannan hadisi kaga ya zo a ɗaya daga cikin bangarori guda biyu na mukhtalaful hadith shine akwai hadisai da suka zo da akasin wannan magana shine irin hadisin firra min al-majzumi ko kuma hadisi masu irin wannan ma'anar sune irin ta hadisin la adwa wa la tiyara sura kace malamai suka shiga aikin nasu aikin yaya za a fahimci hadisan ya za a hada su akwai wasu malamai tun cikin sahabbai daga cikin su akwai sayyidina Abubakar da Umar Allah ya kara musu yadda su dinnan sun tafi akan cewa umarnin da aka yi na a gujewa kuturuto mansuhi da haka an canza hukunci ne alƙabi iya a cikin sharhin muslim bayan ya kawo magana sai yake cewa as-sahihul ladhi alayhi al-akthar abin da ya inganta wanda mafi yawan malamai suke akai wa ya ta'ayyanu al-masiru ilayhi wanda kuma shi ya wajaba a tafi zuwa ga gare shi yace Allah naskha babu wani nasu akan wannan bal yace ba ma haka ba yajibul jam'u wajibi ne a hada hadisan yace a bainal hadisai a hada su sai ya faɗi nashi jam'in ya ce fal'amuru bin firari cewa da aka yi a gudu firra minal majzumi ya ce alalisti hibabi shi ne abin da aka fi so wale hitiyar da kuma taka tsantsan ya ce wal'aklu ma'ahu alal jawas amma kana iya kaci da shi ya halasta nashi haɗin kenan da ibn hazirin ya ɗauko wannan maganar ta iyal ya kawo ta cikin littafinsa Fathul Bari a cikin mujalladi na goma cikin kitabu Tib sai ya ƙara ya ce to ai akwai wasu hanyoyin da malamai suka haɗa ban da wannan ya kawo hanya ta gaba ya ce akwai wanda suka tafi zuwa ga tarjihi suka ce hadisan da suka zo suka nuna kore al'adwa to su ya kamata a yi riƙo da su domin suke nuna asalin imani da ƙaddara Allah da yadda da tafsirifinsa da sarrafinsa wanda kuma suka zo suka ce a guje a yi takanan ɗan suka ce wadda na watsi da su wasu kuma suka faɗa akasin haka kowa kuma da maganar shi doguwa tana nan a cikin littafin mujallaji na goma na fatihul bari sannan sai ya ƙara kawowa shi kan shi ibn hajar yake cewa akwai kuma wata hanya shine a ya ce cewa da aka yi a gudu an yi haka ne ba wai don ka guje wa cutar ba a'a dan karka cutar da kuturu saboda kuturu idan ya ga yana cikin mutane duka sahihai to zai dinga jin damuwa amma in babu kowa kusa da shi damuwar shi za ta ragu saboda haka ba wai an ce ka gudu ne ka cutar ta kama ka ba a an ce ka gudu ne dan tatyiban li khatiril majzumi li Allah yashtadda musabuhu saboda kada tsanani ya tsananta a gare shi wajen tunani da damuwa yace amma waɗanda aka ce a hulɗa da shi su ne asali kaji wani haɗawa ke ya sake kawowa ya ce har ila yau wasu kuma suka ce hadisin sula adwa da ire-irensu kama wannan na cin abinci tare da shi waɗanda ake magana da su al-mukhatabu biha sune qawiyul yaqin mutumin da ya isa ya riga yake da capacity a wajen a wajen yarda da Allah bai da matsala kwata-kwata shi zai yin komai wanda kuma yaqinin shi bai kai nan ba yana dan shakin haka to shine aka ce to shi kuma ya kauce shi zaka kullun da baka bane muke faɗa kullun hadisai ko ka kiyayi cewa za ka ba su fassara da larabcin da kake yi wannan za ka ji kunya sam ba a haka to waɗannan dai su ne hanyoyin da malamai suka kawo don ƙoƙarin haɗa hadisan almuhimmu dukkan dai hadisan da ya ingantattu ne babu a cikinsu wanda ba su inganta ba a cikinsu wasu sun zo da nuni zuwa ga gujewa waɗannan waɗanda suke nuna al'akadu bil asbabikin wanda suke ake magana da mutanen da suka ga ba za su iya jurewa ba domin akwai abu da yawa wanda wani zai iya jurewa wani ba zai iya jurewa ba to wanda ba zai iya jurewa ba sai a bashi mafita wanda zai jure kuma gashi nan gasu wasu hadisan kuma sun zo da umarni da cewa ai hulɗa da su akwai hadisi a cikin sayin muslim hadisin buraida wanda a cikin kissan zuwan saqif za su masa mubaya wanda wani wani kuturu da ya zo shi da kansa sai ya tsaya a gefe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cewa kuturin nan ya koma gida kawai ya koma masauki mun mushi mu baya to duk waɗannan hadisan in ka je karanta shafi kusan biyu ne zaka ga ibnu hajar ya tattauna su da kwatankwacin abin da aka ambata anan wallahu ta'ala al shi mala ya kawo wannan hadisin ne kan manta duba zuwa ga koyawa mutane ladabi na mu'amala da kowane irin mutum ne babu khairu tiyaratil fa'alu wal ainu haqqun sai kuma babin da ke bayani a kan cewa mafi alkhairin canfi shine arashi wato a cikin nau'o'in ababen da mutane suke sa ran kaza zai yi kaza ko kaza ba zai kaza ba to a cikin akwai abin da ake ce ma da Hausa arashi shi balarabe ke ce ma alfa'alu wannan fa'alu din abu ne mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana san shi yana yana kuma yin yana itina yana itinasi da shi yana isti'inasi da shi baya kautar da shi wal ainu haqqun sannan kuma kambin ido gaskiya ne shi kambin ido shine wato abin da ke faruwa da haijanul qalb laraba suna danganta shi zuwa ga ido saboda ido shine shine wakilin wannan abin da ke cikin zuciya kamar yadda a idan mutum ne zaka ga ko yana hararka ko yana jin bakin bakinka ko yana maka maraba da ka kalli idan mutum za ka iya gane wani saƙo irin wannan wasu kuma suka ce a saboda akwai abin da ke fita daga cikin idan ya je ya shiga cikin jikin mutumin da ake cutarwa shi wanda ake mashi ainu suka ce kamar yadda ai akwai macijiya wadanda ta haɗa ido mutum da mutum ma sai ya makanci ba tare da wani abu an ga ya fita ba amma asali wani rabo ne da Allah ya halitta a jikin arwahu saboda su al'arwah kowace tana da rabanta na tsiba da khubs wadda ɗibarta wato nagartatta ta rinjayi khubsinta sai ga ta zama ta kirki wadda khubsinta ya rinjayi nagartatta sai ga ta lalace wadda kuma ta kankan kan to shine sun ma'amuru sun makafaru a yi nan a yi can haka dai ila an yi sallahu al'arda wa man alaiha shi sa kula yake so a ta'adda ya muqallibal qulubi ya musabbital qulubi sabbit qalbi ala ta'atik to Allah ya halicci wasu rayuka da wannan nasibi na khubus wanda yake da alaka da abinda wato dan adam yakan ji na takaicin wani ko kuma na sha'awar abinda ke tare da wani ko burgewar da wani ke masa kaga wani ko ka ji labarinsa ko ka ji labarin wata nasara ko abin da ya samu sai kawai ka ji wani ɗarsashi a zuciyarka wannan abun makarin shi kawai shine tun farko kai da kake fuskantar kai victim din yi kokari ka kiyaye azkar azkar na safiya na maraice azkar na shige da fice na sanya sutura da ire-iren su kokari ka kiyaye su ka kuma kiyaye sirrin nasarorin rayuwarka ba dole sai ka dinga faɗin su ba musamman waɗanda ka san a ɗabi'ance ana iya yin hasara game da su shi ne mai ake hasara game da shi a ɗabi'ance galibin abin da ka ɗara wa sa'o'inka da shi to mu kuma yanzu muna rayuwa a lokacin da mutane suke bragging da duk wani abu da suka samu da mandawa ba su samu sai zaka ga abin yayi yawa shi za kaso ɗan rukuya ta bude dan wani ba zai iya ainin ba sai yayi asiri sai yayi batanci sai yayi sai yayi sai yayi turan aljamu ko mun gane menene cewa danka ya gama noziri wai sai ka saka shi da wata riga wai wai yana graduation me me a cikin graduation noziri me a cikin shi da za a saka yaro akan akan Facebook ana labarin wai ya gama noziri da wannan jarabar ta ta birthday kullun shekarun kana karewa wai kana birthday wai kana murna yarinyar ka shekarar ta biyu kana kana mata birthday wani irin rashin rashin aikin yi ne wannan makarantun nan kaza academy kaza academy saboda daurewa ƙarya gindi yanzu su ma suke taya mutane birthday ba akwai makarantu a birane irin Kaduna da Abuja tun da kai ma yaran rijista dama an dauki birthday ɗinka ko to sai riga san sun makala a computers wai sai su dauko cake wai a kawo maka gida saboda tsaba iya packaging mala sai a dauko cake a kawo ma a ce baban wane ko wance in kuma na yaron ne za a rubuto maka cewa to yaron ka fa yana da birthday rana kaza da haka a bada cake ya zo da shi kuma hotuna yanzu a dauka a yi ta yaɗawa duk waɗannan abubuwan ba su da wani tasiri baya ga kasancewarsu kwaikwayo ne da munanan al'adu su irin wannan ko mutum da ya samu aiki ya saka da ya yi kaza ya saka komai na alherin da ya samu a duniya akwai wanda za ka iya sakawa of course don a taya ka murna da sauran kuma don wasu da kake so labari ya kai gare su amma akwai wanda da ya tsari sensitive ya kamata ka kiyaye al'ainu ɗin nan wallahi gaskiya ne eh sosai sosai wallahi kwana-kwanan nan na ga wani abin al'ajabi don ban so kawai mai da ajin nan labari ne amma mala aliyu ya san labari a gida na wannan abin ya faru wallahi yara suka rikice kawai suka dinga amai ba zazzabi babu komai kawai sai na tuna wata hadisa ana zuwa ku da aka samu musu abin nan haɗin haɗin nan na aljanu malam kawai sai ga sun watsake wallahi mala aliyu ga yana bai ba ku shida sai da zo na mishi godiya ta musamman so da rasa kan yaran aka yi gaba ɗaya su ba zazzaɓi ba su an gwada ba malaria ba ba typhoid ba ba ulsa ba ba sikila ba kawai yara sai amai suke ta yi sun jika mana gida gaba ɗaya su haka sai mun kiyaye zama kai kuma da ake zarginka da maitar ita ainu abinda za ka kiyaye da ka ga abu yi sauki ka yi adda alkhairi ka ce Allah ya saka da alkhairi ko kai isti'aza a uzbillah mai shaɗin da ka ji wani abu ya bujuro maka na kyamar me yasa wane ya samu promotion me yasa muka je muka yi position ɗi tare shi ya samu admission ni ban samu ba me yasa wannan yarinyar shi za ta aura ya za a ci shi za ta aura sai ka ji kana ganin katin ka ji wani kaga ya fi ni tilawa ne haka za shi ɗan zai gaya maka to sai kamar lokaci a uz billahi min shaitanir rajim to wannan yana karyawa idan kuma ya riga ya faru to shikenan sai sai masu ruƙaya sun ci abinci shi sa annabi yake cewa cikin hadisi yake cewa wa'iza stubsila a hadukun idan aka nemi ɗayanku ya wanke farjallan shi ya kawo ko to ya kawo kai ya ce wallahi ba zai ba in ya kisha a kama shi da ƙarfin tsiya a mai ko a gaba alƙali ne a ce je cire abin nan da ke jikin shi wanda waya ko abu ya wanke wanke ya kawo a kwaran mara lafiyan irin da ya faru da wancan sahabi amir ibn rabi'a ko da abu suhailin ibnu hunayf wanda yana cikin waɗa wannan kisa tana na a cikin wadda almuhimmu dai shi al'ainu gaskiya ne shi za a cikin wata riwaya wadda take cikin muslim da bai haƙi mazala sassa da ke cewa walau kana shay'un da a ce wani abu ya sibiƙul ƙadara zai rigayi ƙadara Allah la sabaka hul'ainu da kan mun baka ya rigayi shi a wata riwayar ta ila wata ta tsabarani na misallar islam yake cewa shi kambun baka yana iya gaggauta mutum zuwa kabari ko ya gaggauta bijini ko raƙumi zuwa tukunya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a watan cewa da nake mana ishara wanda bazar ya rututa riwaya ce hasana yake cewa mafi yawan mutuwar al'ummata ba'da qada'illahi wa qadarihi annabi yace bin nafasi riwaya yake cewa ya anil ayn malali ya kamata ta nau ku yan yan yan yan rukuya gaskiya ku mutane lakcoci akan wannan abubuwa mutane su fahimce su dan wallahi ba ruwa mu da wannan abubuwa azkarun ma wahala suke mana normal azkar ma wahala suke mana shi da zaka ga sai a zo abinda kawai ga maganin shi a je a yi ta wahala a yi ta fama kafin a ankara ko mutum ya ji jiki wani kuma in ajalin na kusa kamar da annabi ya faɗa din shi kenan sai sai ka ga an ce ya mutu ko ta mutu jinjiraye suna daga cikin suka fuskanta wannan matsalolin jama'a ‘yan barka su zo wannan ya taɓa waccan ta taɓa to shi kenan suka ji abu ya abin amare da ‘yan ganin ɗaki su masu fuskanta matsalolin kafin ka an kara suka gance amarya ta birkice ko a ci damar tana da aljanu ba a faɗa ba kuma ba ta taɓa yi ba ko kuma auren ya ƙi daɗi ina fata zama mana gane wannan haka mutumin da zai fara wani sabuwar harka ko sabuwar sana'a ko abin banza don ka samu admission a university ne don ka samu ka sani ko ka bari ka gama lafiya mana tukuna ka zo kana ta fastawa kana ta kaza kana ta kaza before you know it wannan jan haushi wannan haushin da mutane suka yi zama ba yadda suka iya da shi ɗabi'a ɗan adam shi ba yadda mutane suka iya wani ma ba haushin zai ji ba fa idan abin ya burge shi ne ma sai a samu wannan matsala kamar shi wancan Amir bin Rabi'a ai cewa ya kai fataka ta bani sha'awa sai aka ga mutum ya faɗi yana yana ta amai aka zo ga manzo Allah sallallahu yake cewa wa ake zargi aka cewa na ne sai annabi yake cewa ɗayan ku zai je kashe dan uwan shi da ka gani ya baka sa albarka ba to kaga ba niyyar ta waye ba amma yana da wannan abun a cikin khubusin nasibin khubusin ransa bai sani ba to shine da wani sai a ce maita wani a ce kuruwa wani a ce kaza abuwa ne daga sunan a wani duniya transcendental in kuma kana ganin bokonka ya kai baka yadda ba shikenan kai ka sani akwai wanda suna ganin wasu yan boko ne duk ba su da waɗannan ba mu duka yan boko ne amma mu mun yadda saboda muna fifita addini ma akan boko kuma annabi ne faɗa mun yadda kuma mun ga waki in kai baka yadda ba kai ka sani zaka je ai ai test ai test din malaria ayi waye ayi waye a rasa gane menene ai maka test wajen goma sha nawa a rasa gane me ke damunka nan ko ga cutarka ga maganinka amma baka sani ba Allah ya kyauta za ka yi koma waɗannan wuraren za ka bin nan kamar littafin ibn al-qayyim ya yi magana a kai cikin ɗibbin nabawi in Allah ya sun muka zo mun kusa shiga ɓangaren ɗibbu muka zo ga malali na wata gida za mu za su taimaka mana ga malam shi duk yan asibitin asibitin musulmi ne me ake ce ma asibitin islamic chemist ba asibitin musulmi wancan na ɗan magaji ba yan islamic chemist ne sai mu ware wata rana mu ba mu ba su ɗan mana ƙarin tunda ni gaskiya ba sabga ta bace wannan ba linguistics ne ba ba abin da min ita Allah ya kyauta malam yace haddathana haddathana ibn ulayya an al-jariri isma'il ibn ulayya ne daga al-jariri shine sa'id ibn iyas al-jariri an al-mudarib ibn hazan wannan at-tamimi kenan qala yace qultu li abi hurairata hal sami'ta min nabiyyika sallallahu alaihi wasallam shay'an tuhaddithnihi ce ku kaji daga annabin annabin nan naka wato abin nan yana sharrafa shi wani hadisi da kake ganin ya kamata ka sanar shi qala abu rara yace na'am na ruwan wannan ai an zo wurin da ake nima kenan masu abin kace abu rara ko ya ji hadisi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace la adwa babu babu adwa adwa shine wato cuta ta tashi daga kan wanta koma kan wani mun yi karatun nan a baya mun tattauna shi akai cewa ana magana akan asalin kaddara amma ya tabbata akwai cututtukan da suke yin hakan to hakan da suke yi baya yiwuwa sai da asalin kaddara wala hamma sa'annan babu alhamma ita ce mujiya laraba suna da wani itikadi a jahiliya cewa mujiya idan aka ganta to mutumin da ya mutu ɗan uwansu da ya mutu ko aka kashe shine ruhin shi har yanzu bata kwanta bi salamin da ake cewa ba take turo mujiya to ta gaya musu cewa wancan mutumin fanako da ya mutu yana jiran daukar fansa har yanzu itikadin jahiliya ne kuma har yanzu akwai mutanen da suke da wannan itikada ta musamman an yi kisan kai to akwai kuma wanda wannan na farko kenan cewa a shi ita mujiya tana zuwa ne don ta nuna cewa wani mutum da aka kashe yana jiran yan uwan shi su dau fansa ko kuma tana zuwa don ta nuna mummunar ƙaddara ta kusa faruwa a gidan nan in ta shigo gida to alama ce akan cewa ko za a yi gobara ko za a yi wata asara ko za a yi mutuwa ko za a shiga cikin wani hali dai na halin haƙulai to annabi ya ce duka wannan babu shi bai da tabbai da asali sannan sai annabi yake cewa wa khairul tsirati alfa'd mafi alkhairin wato abinda za ka yi na atsira wanda shafi canfi shine alfa'al shine kayi arashi wal ainu haqqun ita kuma a kambun ido a gun laraba kenan ba shi kuma yake kambun baka annabi sallallahu alaihi wasallam yace gaskiya ne Allah ubangiji ya tsare mu Allah ya gafarta mana a sai yake cewa babu ba fa shi kadai bane tamun ko ya aka yi na gamin cinye lokacin da waraka wannan taliki ne ya abin ga to Allah ya kyauta tsallaka makarimul akhlaqi Al-Hafiz ibn Abi Dunya wanda ya rushe kasa 281 Malai ibn Abi Dunya bai gushe bai yana mana bayani akan daga cikin halayen kirki akwai jarinta kaga karatukan namu sa ta shiga juna a cikin istiqama shi mai ibn Timiya yana mana wannan karatun a cikin halayen kirki halaye na musulmai na muminai na mutanen Allah shine akwai jarinta ana so ka zama da dakakkiyar zuciya da dakakkiyar manufa wajen ciyar da addinin ka da rayuwarka gaba kar ka zama wani lusari ko wani talala'u ko wani mara, zuciya ko wanda wanda baka san mutuncin kanka ba wannan zai hana ka samarwa da kanka da mafita a rayuwa zai hana ka iya kula da iyalinka zai hana ka gina rayuwarka balantana kuma addininka duk waɗannan abubuwan ba sa yiwa sai ka dakar da zuciyarka kayi dauriya kayi juriya laraba suna cewa ash-shaja'atu sabru sa'atin ita jarinta hakurin awa ɗaya ce kawai eh in ka dan yi hakuri ne ko za a za a yadda cewa kai jarumi sai kawo yace min shaja'ati asma'a binti yazid daga cikin jarinta wata mata mai kama da maza ita ce asma'u binti yazid ibnu sakan al-ansariya wadda mace ce mai kama da maza قال حدثني أبو جعفر التميمي قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن المهاجر عمرو بن المهاجر ابن السكن وند يا يا يا عمرو بن المهاجر عفوا itace ibn sakan din ko amr ibn al-muhajir mutakallamun ne fi eh baban shi din ita wacce ita ce asma'u bintu yazid ibn sakan ana mata laqabi da khatibatun nisa mace mai magana a madadin mata ita ce kamar spokesperson din su ita ce wannan da tashi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kuna da yawa ita ce saboda mene ita ce ta wannan magana duk sanda mata suke so ai wata magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ake wakiltawa ita ta ita ta ce mishi maza sun kwace mana kai saboda haka muna so ka ware mana rana ka dinga mana karatu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mace ce ta take jari'a wadda take mai mai hangen nesa da tunani kuma kamanniya dan jur'an mace da hangen nesanta da tunaninta ba su da alaka da badala a yanzu ne mata suka ɗauka wani suna da fikira ko sun iya karatun boko ko in sun zama wasu activist to dole sai sun yi sai sun yi rashin mutunci sai sun zama kaman maza to wannan wannan wani abu ne daban na duniyar turawa ba na musulunci bane wannan mata ta dade a duniya ta rayu shekaru da dama ta mutu shekara ta 70 ne bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Dimashq Allah ya gafarta mata ya kara mata yadda shine yake cewa an Asma binti Yazid al-Ansariya shahidat al-yarmouk ta je shahararren yakin na yarmouk da aka yi a zamanin sayyidina umar ma'an nas tare da mazaje fa qatalat sab'atan min ar-rumi bi amudi fustatiha ta kashe wato rumawa guda bakwai da tirki da fila wanda aka kafa mata rumfa tana daga cikin masu kula da marasa lafiya kamar a ce nurses kenan ko makamantansu ko kuma a ce irin a zamanance a ce red cross ko masu kula da marasa lafiya to sai aka bar su a sansani sai wasu shedanu cikin kafiran suka zagayo irin za su ci banza din nan bari su kama mata bayi to ai kuwa a wannan mata ta tsaya ita ce kan gaba sai arni ya tawo kawai sai ta buge shi wannan ya tawo kawai sai ta buge shi ta dinga buge sai ta buge guda guda bakwai sauran suka buge suka ce to wannan aljana ce sai suka tafi suka bar ta kawai eh ba ba ga magarin mutum bace sai kuma malai yace saifullahi almaslud zai bada labarin jarintar takobin Allah zarare wa kenan shine Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira babban sahabin nan Khalid ibn al-Mughira Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi ɗaya daga cikin manyan a jarumai a tarihin musulunci sunan mahaifiyarsa lubaba bintul harith al-hilaliya yar uwar maimunatu bintul harith ce matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka shida shida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna auren mace ne daga gida a shi manzo Allah na auren kanwar mahaifiyarsa ne koyar mahaifiyarsa zai zama shida su ibnu abbas su cousins ne kenan yana daga cikin manyan jaruman ƙwarishawa kuma ashraf din tun a jahiliya tun kafin musuluntarsa magana mafi inganci shine Khalid ya musulunci a shekara ta bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma tun da ya musulunta ya zama jagora ya yi ƙoƙarin wato a jagorancin shi na yaƙi ya mayewa musulmi irin barnar da ya musu a baya don ya musulmi barna ba kankanuwa ba tun daga nan ya fara yaƙi aka je mu'uta da shi aka je duka sauran yaƙe-yaƙe har fatuhu makka sannan ya zo zamanin sai na bakar shi ya yi maganin ahalun ridda a yamama shi ne kwamanda na yaƙin fatuhu farisa da rum da dimashka ya yi yaƙe-yaƙe wanda suke kamar na aljanu ana tarihinsa har yanzu a tarihin yaƙe-yaƙen duniya haka ya ta wannan yaƙi kuma ya kasance mujabud da'awa ne yana addu'a an ba shi guba ya yi addu'a ya sha bai mai komai ba an ba shi giya ya yi adda ya ce Allah kamar da ita zuma aka buɗe aga ta zama zuma yana cikin tarihinsa daga cikin abin da ya rasa shi ne bai samu riwaya hadisai na a zo a gani daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai yakan faɗa ma ya ce musu ku dinga gaya mana karatukan da za mu amfani da su da mu nasibuna yace nasibuna min alqur'ani qalilun abinda muka sani game da alqur'ani wato ilimi yake nufi kenan ce ba shi da yawa Azubair ibn Bakkar a cikin tarihinsa ya ambaci wata magana wadda na jima mutum karatu a kanta ba, babu laifi mu ɗan ambace ta kaɗan game da asalin tarihin rigimar Khalidu da Umar ɗan Khattab. Kasan Khalid da Umar ɗan Khattab ba sa irin wannan shirin da ake bukata. Shi sa Imam Malik yake cewa yace yace kana Umaru yushbihu Khalidan fatanaza'a haka umu aka zai na imam maliki cewa ya ce khalid da umar sun yi iri ɗaya ne sai suka kasa fahimtar junansu kowa mutum ne wanda yake in yi haka kawai to haka yake su to kasan kuma mutane guda biyu irin haka to su fahimci juna yana da wahala shi sa in ka auri mace kai kai ma ba ka lankwasuwa ita ma ba ta lankwasuwa shi sa ya ce wa menene wa wa kasruha talaquha sai dai saki dole sai ɗaya ya haƙura dole sai ɗaya yadda Allah kwasa shi kodai kai ka haƙura ka zama lusai kai ta istighfari kana fata Allah ya shirye ta ko kuma ita ta ba Allah ta bi ka amma kowa ya ce wai shi ba zai haƙura ba to za a yi ta fitina to Zubair ibn Bakkar in ka koma al-Isaba za ga Ibn Hajar ya nakalto magana cewa Khalidu ya kasance idan ya yaƙi da ya samu ganima kawai sai ya rabar wa sojojinsa don ya bustin ɗin moral ɗinsu ba ruwan shi da cewa bare ruta sai na abakarin wasiƙa ya nemi approval ko ya nemi a bashi executive order na abin da zai kawai sai ya ci gaba da yi shi kuma umar shi ne babban waziri wannan kuma shi a tunanin shi ba daidai ba ne da haka sai kullum yana gama abubakar cewa ka hana shi wannan abin da yake yi ba daidai ba ne zai sunanta ma kwamandoji mummunar sunna a cikin mu'amalar gwamnati sai abubakar ya ce to in na hana shi ba zai hannu ba ni kuma ina da buƙatar wannan aiki na shi na jihadi sai na umar ya ce to ni ka bari zan hana shi ce ya za ka hana shi ce zan je in tare da shi a inda yake ce to shikenan ga ka gashi sai umar ya hau doki zai kama hanya ya tafi sai wasu cikin dattawan madina suka gan shi yaya aka ya ce zan je zan je in cotton wannan wana ɗinnan to size suka ce ba za a yi haka ba ka dawo mu je gun sai na bakar suka ce ma sai na bakar kaga biyun nan duk kana bukatar su kana bukatar Umar a matsayin wazirinka kana bukatar wancan a matsayin babban komanda hasoshinka kar ka bari sa dugu ɗaya haka cikin da za a ce ka bar kowa aikin da ka ba shi kaga shawara ta tattawa mai kyau Umar yayi kwafa ya dawo ya zauna ce to shikenan ba komai duk da haka Umar a matsayin shi na babban waziri sai ya aika ma da Khalidu sako cewa daga yau ko akuya ka samu a matsayin ganima kar ka ƙara yin wani abu akanta sai ka turo halifa sai dole sai ka ce to kai ne halifan ko shi shi halifan mun yi magana da shi ai na ga mushi yana son da mai aiki ya banni ni zan yi decided duk abin da zan yi in ko baya so ga aike shi kuma ya yadda in so da ina da cikakkiyar dama autonomy ne abin da na ga dama to fa Umar yana zama halifa ya sake aka rana suke ce to yanzu ni ne ka dena ya ce kai ma ina gaya maka yadda muka yi da shi wannan shine yarjejeniya ta sai Umar ya ce ai ku ban haifi ɗa ba in dai abinda na bada shawara ayi ba ayi ba yanzu ina da umarni na kasa ba ya ce wallahi ban haifi ba shine tura da abubuwa da ya ce kaje ka ce na soke shi na daura ka to wannan shine asalin rigimar su rigima ce akan bambancin fahimtar tunani kuma kowa na da wajihin sa to amma daga ƙarshe duka sun yi wa juna ahuwa kuma sun yafe wa juna har ma da zai rasu shi Khalidu wasiyar rayuwarsa duka cewa Umar ne zai zartar game da ƴaƴan shi game da dukiyarsa game da wakafin da yayi na makaman shi da komai amma amma amma dai an dai irin wannan zaman doya da manja din kowa yana ganin ni tunani na kai zaka ce ba daidai bane so wannan kuma dan adanci ne jama'a bas amma duk haka ba su taba zagin junan su ba ba su taba junan su raddi ko su kafa wani wani wani forum na ya za a yi a gabayan wani duk ba su taba yin wannan ba sun dai saba wa ra'ayinsu kuma kowa ya tsaya akan ra'ayin shi kuma shi Khalidu tunda aka ce ba shi bane ce to shikenan alhamdulillah ya dawo cikin sojoji ya ci gaba da jihadinsa tunda shi abin da ya sani kenan abin da ya karanta kenan shi sa wata rana sai kuma wani cikin mutane ina jin ba na manta ba Tsulaiha ibn Ubaidillah sai ya ji Umar yana tayaban Khalid sai sai ka san mutane da da rashin adalci sai kawai ya fara jan wani baiti irin yana ma Umar abin nan da yake cewa ne habaici eh la a'rifannaka ba'da al-maut tandibuni ce kar na ji labarin bayan mutuwa ta waka wani waki ne a jahiliya kan ji labarin bayan mutuwata kana ta yabona wa fi hayati wa fi hayati ma zawwata ni zadi amma san nake rayi baka taba bani wani abu kace gashi ka kara guziri abincin gidanka ko ban da lafiya baka taba zuwa ka gaishe ni ko kawo min kudin magani ba sai na mutu kune kan ga wajen gan makoki sai Umar yake cewa tabbas mun yi fada da Khalidu amma dan uwana ne fadan da muka yi bai raba tsakaninmu ba ya maimai da ce tabbas mun yi fada da shi ya gane cewa habaici yake ne Allah ya gafarta musu gaba daya to abin ya zama kuma tarihin Khalid ko kuma tarihin mun yi shi a baya ko zan yi tunawa bane abin ne da yawa wai mutuwa ta shiga kasuwa ah Khalid ya rasu shekara ta 21 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai sabani wasu sun ce a Hims wasu sun ce a Madina a takeicen da takaitawa mana yake cewa حدثنا أحمد بن إمران وأنه متكلم في شما ابن عبد الملك قال حدثني محمد بن الفضيل قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق السبيعي كنا عن الأيزار ابن حريث قال قال خالد بن الوليد والله خالد بن الوليد كتو أنا رسل الله ما أدري من أي يوم أفر ni ban san da ake cewa wai a gudu a wurin yaƙi an an ji wahala to wace rana ce zan gudun mawa min yaumin aradallahu an yarzuqani fihi shahadatan in guduran da Allah ya yi nufin ya bani shahada an min yaumin arada an yi hudiya lifihi karama kuran da Allah ya yi nufin bani wata falala falalar cewa ni na buɗe gari kaza na kai musulunci da haka shi baya guduwa kala da sana isa ibn ibrahim ibn isma'ila kala akhbarna abu muawiya an isma'ila an qaisin kala kala khalid ibn walid laƙad ra'aituni ya ce wallahi ina tuna na ganni a fi yawma mu'uta a ranar mu'uta ta ƙaɗa'at fi yadayya tis'atu asiyafi sai da na karya takofi guda tara ya ce wasuyyarat fi yadayya sahifatun li yamaniyatin hakanan kuma an yi kata-kata da wata ainihin wato da wani fate-fate nawa ta dakushe wata ke ‘yar ƙasar Yaman, wato yana nuna mai kyau ce mai inganci ce wadda ba da wuri take lalacewa. Kala da sana Ali bin Ja'adi, kala barana Muhammad bin Yazida, an Ismaila, an Qaisin, kala kala Khalid bin Walid, ma lailatun ubashshu fiha bi gulami, aw tuhda ilayya fiha arusu, yace daren da za a yi mun bishara an mun haihuwa. ko daren da za a ce gashi amarya ta iso waɗannan dararraku ba na son su kamar yadda nake son lailatan ya min lailatin qarra barida na fi son dare wanda yake shuru kuma mai sanyi fi sabilillahi azza wa jalla amma wanda daren na jihadi wannan isnadi ne sahihi eh na kafin shi shi ma sahihi ya sake cewa wa haddathana ibn jamil qala haddathana abdullah qala haddathana hammad ibn zaid an abdullah ibn mukhtar an asim ibn bahdala asim mai qira'a an abi wa'il thumma shakka hammad ba'd fi abi wa'il daga baya kuma hammadu sai yana shakka wai abu wa'il ne kuwa qala yace lamma tudira khalid ibn al-walid yayin da mutuwa ta halarto wannan bawan Allah sahabi qala sai yace laqad talabtul qatla madhanna yace o ikon Allah na nemi kisa na nemi kisa duk inda nake tsammanin za a kashe ni na shiga falam yuqaddar li Allah bai nufa ba illa an amuta ala firashi gashi zan mutu akan gadona wa ma min amali shay'un arja indi ba'da la ilaha illallah yace kuma duk ayyukan da nayi babu aikin da nake fatan samun Allah ya karba in samu gwabin lada a gurin Allah bayan kalmar shahada yace min lailatin bittuha fiye da dare in kwana cikin baran daren wa ana mutatarrisu ina sanye da da kayan fada na rike abin nan tars shine shield bitarsi was sama'u alhalin sama tulhibuni tana ainihin sauko min da sanyi nan tazirul subha muna jiran wayewar gari hatta nughira alal kufari gari na wayewa kula mu kai mamaki makafirai sun makala idza ana mittu idan na mutu fanduru silahi a duba duka makamaina wa farsi da dokina faj'aluha uddatan fi sabilillahi azza wa jalla ce duka ai sadaka da su suna cikin wakafin shi kuma daman bayan ya wakafin duka dukiyarsa don ainihin wato jihadi shi sa hadisin nan a cikin bukhari ko hadisin ibn jamil wa amma khalidun fa innakum tadlimuna khalidan Allah ya gafarta mishi kara mai yadda malam yace wa da sana abu ishaqa qala akhbarna abu muawiyah ibn amr an abi ishaqa an al-auza'i wannan wannan isnadi akwai inqita'i abu ishaqa da da auza'i akwai akwai abin nan ga an ana kuma an Hassan ibn Atiya kala ba asa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jayshan kaga irsadi shi ma Hassan dan Atiya wato tabi'i ne annabi ya aika da sojoji fihi ibn Rawaha wa Khalid falamma saful mushrikina yayin da suka suka suka ido da ido da kafirai aqbala rajulun minhum sai ga wani ya fito cikin kafiran ya subbu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana batanci wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun minal muslimina sai wani cikin musulmai yake cewa ana fulani ibn fulanin wa ummi fulana kai ka ji sunana wani dan wani sunan mahaifiyata wance ka zage su fa subbani wa subba ummi ka zage ni ka zagi uwata wa kuffa an sabbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma kamar zagin manzo Allah falam yazidhu zalika arnan nan bai ji komai ba illa igra'a sai ya ƙara ruduwa fa ada mithla zalika ya ƙara maimaita wannan mugun magana tashi wa adar rajul mithla zalika mutum ya kara ce me na gaya ma kamar zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ka zagam fa qala la in utta as-salisa mutum ya ce wallahi in ka kara na uku la arhalannaka bi sayfi yace wallahi sai na yi maganin ka sai na halaka ka da takubi na fa ada arnan ya koma ya ci gaba fa hamala alaihi rajul sai ku mutumin ne ya kai mishi farmaki fa wallan rajul sai wannan arne sai ya juya mudbiran a guje fattaba'ahu sai ku yi busawun shi rajul shi musulmin nan hatta kharaqa saffal mushrikina arnan na gudu musulmin na bin shi a baya a doki a sukwane har suka tsaga sahun kafiran fadarabahu bi sayfi musulmin nan yaje tsara mai takobin sa fa ahata bihil mushrikuna su kuma arna kun sai kewaye musulmin nan suka mishi kofar rago shi kuma fa qataluhu suka kashe shi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake cewa a ajibtu min rajulin yadurrullaha wa rasulahu shi ba kwa mamakin wancan da yake kokarin cutar da Allah da manzon shi ta hanyar zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma inna rajula bari'a kaji kuma wani rabo daga Allah shi wannan arnan da yawancin rashin rashin mutuncin kuma kawai wannan sara guda ɗaya bata kashe shi ba kuma sai ya warki min jirahati fa aslama kuma ya musulunta wannan yanzu zai sa ga ya ci banza ko wa kana yusamma ruhailu sai ka sai ka ji kamar da ba dai bai musulunta ba Allah na tuba hamasa ba ta baka gaji daɗi ba kaga ya kamata gaji daɗin ya musulunta ai an samu ƙarin musulmai wa haddathana abu ishaqa qala haddathana abu muawiya an abi ishaqa an al-auza'i an yahya ibn abi kathir qala lamma kana yawm juriha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama rajulun qala rajulun min al-qawmi yayin da aka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ciwo sai wani ya ce wajihi ahqqu bil kalumi min wajhika fuska ta ta cancanta a jima wannan raunin ba kai ba sun matakaddama nan da nan sai ya shiga gaba ya tare fakala ya ma'asharar shababi min jusham ya ku matasan jushamu ina kuke man yuridul mauta ma'i wa yake so mu mutu tare yana neman abokan mutuwa wannan duka labarai ne na jarintar salafus salih Allah ya kara musu yadda ha tsallaka batun namu ya zama dan kitkit sai almuntaka min kitabi makarim al-akhlaq wa ma'aliha wa mahmud tara'iqiha wallafan abubakar al-kharaiti da kuma wato abin nan rairayar as-silafi ko al-hafiz as-silafi Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su shi al-kharaiti shine mai asalin littafin sai malai an zai tana za mu tashi a a juz'i na wani juz'i sabo wanda ya kira shi da suna al-juz'u thani na wato majalis ɗin da ya ɗin inda yake cewa bismillah rahman rahim akhbarana abu abu al-hasan ibn ali ibn musallimi ibn al-fatih as-sulami faqih ashabi shafi'i bi dimashq qala akhbarana abu al-hasan ahmad ibn abd al-wahid ibn muhammad ibn ahmad ibn usman ibn al-walid as-sulami qala akhbarana jaddi abu bakr muhammad ibn ahmad ibn usman as-sulami قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن سالم السالري الخرائطي قال malam yace babu ma jaa fi ikrami dayfi wal ihsani ilayhi babu da yabo magana akan girmama bako da mutunta shi zai mana babuka da yawa akan wannan qadiya ah girmama bako da mutunta shi da bashi wurin kwana da yi bashi abinci da fira da shi da wannan da kaza da kaza ah duk musulmi ya kamata ya zama yana muhimmanci da al'amarin bako saboda girma bako yana daga cikin sunnonin annabi ibrahim wanda shine kamar da munawi ke cewa ana ce mashi abu difani wato uban baki ko mai masaukin baki ko a ce sarkin baki duk in ka faɗa yayi annabi ibrahim Allah ya bamu labarin shi hal ataka hadithu dayfi ibrahim al-mukramina shin labarin bakin annabi ibrahim masu karaman nan mala'iku ne ya zo muku Allah ya ce iddakhalu alaihi faqalu salama suka shiga suka ce mishi kana cikin aminci qala salamun qaumun munkarun yace lale maraba da waɗannan mutanen da ban gane su ba duk da bai san su ba bai gane su ba amma ya musu kyakkyawan tarba daga nan aka ce faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin sami bai tsaya wata wata ba ana so da zaran bako ya zo kaga cika shi da surutu ko ka fara cewa yau dama akwai wasu abin nan takardun nake so ka gani ko inda ne a ɗauko album a miƙa maka yanzu kuma a fara sanda maka wasu hotuna ta zanda da fina-finai kenan ko ko a ce ya bari sai an yi la'asar yana ta hamma ya gaji ya sha wahala kuma in dangi mu ne fulani ba zai iya cewa komai ba in ba haushi ne da sauki sai iya cewa kai babu abinci ne ko in classmate ɗinku ne ce kai dan kaza kazan ka kana na har yanzu da wannan rashin kirkin naka ce wallahi mata gidan ba ta nan amma dai bari a bari a je a siyo ma a kafin ya iso da a siyo a aji na fridge a sa a fridge na kula a sa a kula wanda za a ajiye wanda da ya zo ya ji miyan shi ya tsinke ya ga zokon irin yana zufa din nan shi kuma aji shawar kun mun gane annabi ibrahim yana fita ya je sa aka yanka dan maraki aka gasa aka yi balangu nan take faja'a bi ijlin samin fa qarrabahu ilaihim ya mika musu kala ala ta ku ci bismillah bismillah sai ka ci su gani cewa babu guba ka ci su ku fara ci tare to ana so mu zama mu zama muna da wannan kirkin amma yanzu mutane ba sa son ba sa son baki musamman mutanen birane na ce birni banda nan na ai kauye ne ko nan zare kauye ce kada kana kuma su su samu abin fadi amma dai gaskiya mu nan ba a ba cikin lissafin birni wanda za a ce muna da irin wannan rashin mutuncin amma an kaje birane da suke da sunan birane na gaske yan birni ba sa son baki sai wanda Allah ya tsare قال حدثنا علي بن داود القنطري قال أخبرنا عمرو بن خالد الحراني عن ابن لهيئة an yazid ibn abi habibin an abil khairi an uqbata ibn amir al-junahi juhani kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin musnad imam ahmad ibn hanbal hadisi ya tabbatacce manzo Allah yake cewa la khaira fi man la yudhifu babu alkhairi game da wanda baya aje bako akun da yake takama yace ni bako baya zuwa gidana wato gidan kura ne kenan ko kuramin kura yake cewa daga ita sai ƴaƴanta to wannan babu alkhairi ta fuskar alkhairan da ake samu ta wajen baki ya rasa su qala da sana abubakar ahmad ibn ishaqa al-wazzar qala akbarna muhammad ibn musaffa kun tana shigo malamin malamin ibn abi asim وكثير ابن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال أخبرنا يحيى بن مسلم عن أبي المقدام عن موسى بن أنس عن أبيه أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ذا الله ينتهى إذا جاءكم الزائر فأكرموا إذن باقو يزومك من زيارة تكو جرم ماشي لفظ من زيارة بكي جرم لفظ باقو باقو shi ba ko al'abdaifu shi ne wanda ya zo gunka yana buƙatar wurin kwana da abinci da ruwan wanka in gari ya waye da amincinsa da sauransu shi ko azza'ir shi ne kama wanda zai zo maka bizitin ce na zo ne ziyara a ɗan gaisa kawai ya wuce ko ya ɗan tsaya a shagonka ko kasuwarka ko ofishinka ko gidanka ko makamanta haka to shi ma wannan fa akrimuhu ikram kaga lafazi ne wanda yake kurma ka yi duk abin da in yaje ba da labari a al'adance a urufin inda kake rayuwa da kai wani irin mutum ne zai ce ka girmama shi kudi za ka bashi abinci za ka bashi fira za ku yi sakin fuska wani information da yake bukata wata alfarma za ka ne duk abin da dai a ɗabi'ance zai ga cewa ka girma shi to abin da ake cewa ka yi kin kisa ba ayyana ba amma wani inda za ka yi fitsari ma sai ka rasa ka zo gun mutum ya kasa baka yadda aka yi fitsari da ma wani irin bala'i ne wannan saboda sai sun biya kuɗi suke fitsari ko ba zai biya da rana ba ya riga ya biya na safe Allah ya kyauta shi za ga mutum ya je birni yana neman ɗan uwan shi wallahi ya rasa shi wani sai ya buloki ɗinka ka kira ta whatsapp baya yi ka kira ta normal call baya yi ka tambaya ina ne yace a'a ka je dai ka je wuri kaza ka je jabi kana ba da sai to akwai tashan mota a wajen turo mu ofe ɗinka sai turo maka dubu da ce ka koma gida kawai baya so ka je inda yake jabi ina ne kenan abuja kenan ko ba na kwatance da su bane ba yawa kamar ibrahim kaduna yaji ni ba da su nake ba kawai shi ne zo baki na na'am to sai yake cewa qala dasana ubaydullah ibn abi sa'ad qala akhbarana husayn ibn muhammad qala akhbarana hasan ibn rammas al-fidi qala samitu abdurrahman ibn mas'ud yaqulu samitu salmana yaqulu أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتكلف للضيف ما ليس لنا النبي صلى الله عليه وسلم ya umarce mu yace kar mu dauka wa kanmu abin da yafi karfin mu saboda bako wato ba ce saboda bako ya zo wurinka saboda kaji an ce annabi Ibrahim ya yanka dan maraki ka ruga da gudu gun abukata da yake ko na abukata da ko dan musalle ka ce sai ya baka rago baka da 70 eh kai ba mal albani bane kai ba wani alhajin birni bane ka san mallam albani Allah ya gafarta ne haka yake wa baki akwai bakin su da kansu suke ba mu labari wani lokaci kuma mun sha zuwa mu an su idan yayi baki suka mai waya suka ce ga sanan sun baro Kaduna ko Kano sai aika ai musu balangun rago gaba daya ko lokacin za a sayi ragon ko kuma akwai babu rago kuma sai a sayi kaji kamar guda goma nan take duka a dafe su ai a musu irin irin kuturo dan dalilin nan a saka a foil paper da ake nadewa gaba daya suna zuwa kawai zai ba su ko kilishi to haka yake siyan shi kilishi tun lokacin na dubu kaza na dubu kaza ake ba su tunda baki ne na girmamawa kuma shi ma mutum ne mai karamci to idan arzikin ka bai kai haka ba to ba sai ka mai haka ba sai ka buga su masu masu gurasan nan ka sai mai ta ɗari uku shikenan ka nemi lemun lemun robar ka mai sanyi na ɗari da hamsin ɗari biyar ko ta ishe shi ruwan ashirin neman hamsin abin nan ya ishe shi kowa daidai arzikin shi ba sai kaje kana cin bashi ba yauwa ko mun gano wannan ba sai kaje kana cin bashi idan mun zo ƙarshen babukan da suke magana akan akan akan bakin nan su bakin su kuma lamu suna su karatu saboda akwai baki kuma marasa marasa arziki wasu kuma irin musamman irin zamanin da mutum baka san shi bai san ka ba kawai maka ya ce malam ganna a kofar daru kai kuma halak kana samu naka wani kuma kana can ba kana wani rigima wani ba matarka tana lebo ba ruwan shi in ka ce ba za ka gan shi ba sai a ce kame wulaƙanci shi za ka dinga tuhon malalain da cewa yana wulaƙanta mutane irin wannan kawai zai ce a ji a ce maka ne kawai ka tafi ka ba ƙofa gidan shi in ba haka ba zai sa ‘yan naku su tattaka ka to sai a ji a ce ya bai da mutunci ai a zamanin nan ya kamata jama'a idan za ka je gun mutum ka bi tsari musamman mutumin da ba ordinary mutum ne da za ka je gushi ai sai da ya zama yana da wani tsari na rayuwa shi yasa har kai sha'awar ka zo inda yake inda yana zaune kara zuba ne ba za ka ba za ka ji labarin shi aka zo mun shi ko mun gane da a ce kawai zaune yake irin yadda duk sauran Hausawa mu muke zaune kawai rana ta fito ta fadi ta fito ta fadi har mu mutu to ai da bai zama wanda kake so ka zo mun shi misali yanzu da Malam Abdul Wahab Dr. Sani Malam Albani da ya rasu malam wancan da yake Abuja malam Haifan da duk malaman nan namu Allah ya saka musu alkhairi ko irin shugabannin na Izala suka biru Gombe su su su malam Balalau ko Sani Yaya ai duk mutane da kasan suna da hidindumu ƴan siyasa nawa ba su fi hidima ba to ya zai ka tashi kawai ka je wannan baka ce me zaka zo ba in ka je kuma kafin ka ganshi akwai protocol in ba a ganka ba a baka ce an maka wulakanci ai kai ma ahlus sunna ne daga nan ka an ga ahlus sunna amma baka da tsari baka san da rayuwa take ba ko mun gane zama to kuma wai tabbatar ko da ahlus sunna ne kai ko kuma an san ko kana da bom akwai bom a jikinka ko da wata kamera ta munafurci ka zo ka dauki wani sirri ne dole ai wannan tunanin saboda duniya ta riga ta lalace to amma da mutum ya zo an ce mishi daga yana kake waye san ka inda kake sai ya ce mishi wulakanci shi malam zani da yake ya been smart tunda to shi kaga tunda yake wannan yake yake yake da irin wannan dabarun ko mu a lokacin wani abin yayi ba ma jin dadi akwai wanda suke ba su ba mutane hakuri sai ku yi hakuri kun san malam yana da yanayi kun same shi a yanayi dan dai kawai a dan ɗaya ba masa khatirin su amma wallahi ban taba kowa hakuri ba to wanda ya kai to shi kenan shi ya jiyo ni nan ni ban taba zuwa gumar albani ba sai ya gaice duk zaman da muke da shi kaga na zo gun shi to shi yawa ya ce malam kana ina ko an kira taro na duka amma wai kawai in ce malam na zo fira ban taba zuwa ba wannan wannan suwaye an jira ne suwaye masu zafira akwai su ban so ka tattaki sunan su ne na faɗa wallahi sai sai zama shari'a a ta tarihin mutum ka kyale shi kawai Allah ya kyauta to in muka zo ƙarshe zamu musu nasiha insha Allah wa an wa an nuqaddima ilayhi ma kana hadiran ka ba bako abinda kake da shi abinda Allah ya sauke maka shi zaka bashi shi ma bakon shi ma ya fahimci haka musamman a wannan halin rayuwa ai ya san da yanayin ko to abinda kaga an baka to kai hakuri ka zo daga Kano ka zo Sokoto da Kano da Sokoto iri ɗaya ne ka zo daga Kaduna ka zo Zaria ko ka je Ilela ko ka je Soba duk iri ɗaya ne duk wahalar da ake sha a nan ita ake sha a can so da kar kai tunanin zaka samu wani abu na daban da irin wanda yake na garo wa da sanan Hassan ibn Arafa al-Abadi قال حدثنا الحكم بن موسى قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الرجال المدني قال سمعته من أبي عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا يتكي سيد البخاري يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وانا أبو إن إسلامي يشيكم قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال أمالا كنا قال أخبرنا إبراهيم بن الفضل الزارع قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بن بهدلة عن أبي صالح السمان كنان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا wata riwaya ce irin waccan ita ma daga sahabi daban wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi